الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa a wanda muna nan cikin kitabun nika wato littafin aure da abubuwan da suka ta'allaka da shi. Za mu tashi kan babi na takwas, matsala ta takwas ƙarƙashin wannan kitabin. shine ma la yujma'u bainahu minan nisa abinda ba a hada tsakaninsa cikin mata abin nufi dai wato matan da ba a hada su a igiyar aure daya a lokaci guda sai dai a lokaci daban-daban ba zai yi su haɗu ƙarƙashin namiji guda ɗaya a lokaci ɗaya ba yawwa in akwai wannan to dole ya zama ba wannan yawwa in akwai waccan to dole ya zama ba wannan irin abin da ke cewa wato at-tahrimul mu'aqqat haramtawa wacce take da iyaka ta lokaci idan misali an rabu da wannan za a yi aurar wannan amma dai a lokacin da ake suke haɗe ba zai yiwu ba haddasani ya haya an malikin an abi zinadi an al'araji an abi hurairata an na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala la yi jima'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha imam malik ya samu hadisin daga abu zinad abdullahi ibn zakawan kenan daga araj kalmar araj tana nufin gurgu wanda baya takawa daidai shine araj amma dai lakabinsa ne sunansa abdurrahman ibn hormuza babban malami ne har akan ce kafa bi malikin fakharan an yakuna al-araju ko kuma ibnu hurmuza min shiyuki ana bi hurairata daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hadawa tsakanin mace da babarta ma'ana uktu abiha wato uwar mahaifinta shaƙiƙiya ce da shi ko li'abiya ko li'ummiya duka sawa'un ba zai yi mace tana aure da namiji ba sannan ya auri wato babarta kanwa koyar ubanta su zama kishiyoyin juna ko da ba gari ɗaya za su zauna ba ko wannan na ƙarshen duniya ne wacce kuma na ta gabas wannan kuma na ƙarshen yamma misali inda a lokaci guda ne baya halatta amma yan rabu da wannan to sai a aure wancan babu laifi wala bainal mar'ati wa khalatiha eh sannan ba a hada tsakanin mace da ummarta eh kanwa ko yar uwarta ita ma shaƙiƙiyarta ce ko da abbiyarta ko li ummiyata duka ala haddin sawa fil hurma duka ɗaya ne ba ambata yar uwa bane saboda nasin alqur'ani ya ambata wannan an tajma'u bainal ukhtayn yawa ya da kanwa shaqiqiya li abiya li ummiya eh zabin farko dai wannan baya halatta a hada su amma ƴaƴan baffanu za a iya hadawa amma dai ƴan uwan juna shakikai ko li'abbai ko li'ummai wannan baya halatta da nasan alkur'ani amma shi wannan ya zo ne a wannan ingantaccen hadisi wanda bukari da muslim sun rawaito shi an yi wannan auren ma bai halatta ba bai inganta ba kuma bai halatta ba shar'an kuma babban abin da shari'a take nufi in ji malamai shine kiyaye zumunci saboda dole an sani cewa idan miji ɗaya na aurarsu to akwai wani abu na gaira na kishi a tsakani to yaushe ne mace za ta yi kishi da babarta wadda take kamar madadin ubanta ko ummata dai kamar madadin uwarta wal khalatu bi manzilatil um kama sahanin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka guji wannan وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على أمتها أو على خالتها أو أن يدع الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره ونادسي وأسري إمام مالك يا ساموشي daga yahaya ibn sa'id al-ansari daga babban tabi'i sa'id ibn al-musayyab wanda cikin duk tabi'an madina in ba a ce na duk duniya ba ma babu mai fatawa kamar sa kuma mutum ne zahidi abidi sosai ana wuka ne ya ƙul yakan ce yunha ana hanawa mana ana haramtawa an tunkahal mar'atu a auri mace ala ammatiha ta tadda babarta a gida au ala khalatiha ko aure ta ta tadda ummarta kuma da aka yi bayani a baya uwar uba ko uwar uwa ba yadda za a yi a auro ta ta tadda ɗayarsu suna ƙarƙashin isma wato igiyar aure da miji guda ɗaya an haramta wannan yunha aini wato yumna'u bi ma'ana yuharramu kenan ana haramtawa wa an yada rajul walidatan aw an yada rajul walidatan ko kuma mutum ya taki kuyanga ya sadu da kuyanga da ya mallaka da baiwar mutum halal ɗinsa ce to amma ya sadu da ita wa fi badni hajaninu li ghairihi alhali a cikinta akwai ɗantayi na waninsa wato an saye ta ne da ciki to dole ne a bari sai ta haife shi yawwa kamar yadda in an mutu an barta dole sai ta yi idda da haihuwa ko kuma ma an sake ta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna to haza yastawi fihi al hara'iru wal imam kuma ko da ta fiskar aure ne ko ta fiskar mallaka ɗin inda akwai ciki to bai halatta a aure ta ko kuma a sanar da ita da haka wannan asari ne da imam malik yake banta da shi amma dai akwai hadisi sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi marfu'i da ke cewa la tudau hamilun hatta tada'a wala ghairu zati hamlin hatta tahida tahida wato game da baiwa mai ciki baya halatta a sadu da ita har sai ta haihu da haihu shi kenan wadda kuma ba ta wacce ba ta da ciki kuma sai ta yi haida sau ɗaya wannan istibra'i ne shi ba a yi har sau uku sau ɗaya kawai don a san bara'atun rahim a san cewa dai mahaifarta babu ciki na wani mamallakinta na baya to saboda haka dole sai an yi wannan akwai wani hadisi ma kamar haka da ke cewa la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yi suƙiya ma a huzar a gairi ba halatta ga wanda imani da Allah da ran lahira ya shayar da ruwansa na mani a shukar waninsa wato ma'ana in waninsa ya shuka maniyinsa ɗa ya samu a cikin ciki ɗan tayi to bai halatta wani ya sadu da ita ya zama tamkar bayi ne da ake yi wa shuka har sai ta haihun kenan to duka dai ma'anar waɗannan hadisan ɗaya ce baiwa ba a takatta sai ta haihu in tana da ciki in kuma ba ta da ciki to sai ta istibra'i da haila sau ɗaya amma dai haila ɗaya ne kawai ba a yi fiye da ɗaya istibra'in da ‘ya'yaye ke yi saboda zina to wasu sun ce haila sau ɗaya ne a mazan malikiya suna cewa jini uku ne malamai da dama su faɗi wannan amma dai istibra'in ku yanga don a san cewa ba ta da ciki ta wannan haida sau ɗaya ne wannan kenan sai babi na gaba ma la ya juzu min nikahin rajuli umman ra'atihi abinda ba zai halatta ba wato aurar mutum mutum ya auri uwar matarsa wannan ba zai halatta ba abadan da nassin alkur'ani da ingantattun hadisai wato uwar matarsa ko da daga ɗaura auren ya sake ta to wannan ta haramta ko da daga ɗaura auren ne ya sake ta uwar matarsa ta haramta to wannan ba zai halatta ballantana in sun zauna muharrama ce mu'abbadatu tahrim hurrimat tahriman mu'abbadan la khilafa fi zalika li subuti zalika bi nass al-kitab wa haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id annahu qala سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تهل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الرباء إمام مالك يا سامو wannan hadisi ko wannan asari daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari yake cewa an tambaye Zaid ibn Sabit al-Ansari babban faƙihi ne cikin sahabbai wato matsakaita a wajen shekaru zai da bin sabit ba ƙarami ne ainihin ba ba kuma babba ne cikin sahabban ba ya girma irinsu ibn abbas irinsu ibn umar irinsu jabir irinsu osama tun zaid wayanda matasa ne sosai ɗanyu sosai bi mana ba ɗanyantar rashin natsuwa ba mana ƙarancin shekaru to yana sama da wa'annan amma kuma bai kai manyan sahabbai ba kuma mutumin madina ne masanin alkur'ani ne sosai kuma mutumin ne da Allah ya masa baiwa da sanin rabon gado har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi babban lakabi mai tasiri cewa afradukum zaidun zaidu shi yafi ku sanin wato gado to kaji lakabobi masu tasiri ba lambobi na iska sai kawai aukin a dinga jeranta su a sa suna kaza kaza kaza wani lokaci to ya ce an tambayi su zai dubuna sabit an rajulin ta wajen ra'atan game da wani wato mutumin da mutum da ya auri wata mata sun mafara kaha da ya aure ta kuma sai ya rabu da ita ƙabla an yi kafin ya sadu da ita ya auri matar amma kuma bayan ɗauran auren bai kusance ta ba sai fasa wanda lili ya sa ya sake ta bai taɓa ta ba har ta hilu lahu ummuha to shin ya halatta ya auri mahaifiyarta ne zai iya auren mahaifiyarta ko kuwa a'a faƙala zai dimnu sabit sai ɗan sabit ya ce la ya ce a'a ba zai iya auren uwarta ba ta dai an riga an ɗaura masa aure da yar to uwar ba za ta halatta ba abadan al'ummu mubhamatun a ita uwa wato uwar mata an ambace ta ne a rufe ko a dunkule e, mubham wato abinda ba a yi wani tafsiri a kansa ba ba a yi wani bayani dalla-dalla ko daki-daki ba aka faɗe shi a dunkule saboda abin da aka faɗa ɗin da ka ji shi ake so ka fahimta kuma shi ake nufi saboda aka ita uwa an faɗe ta a dunkule ko a rufe laisa fi ha sharɗin ba wani sharaɗi wa inna masharɗo fin raba'i sharaɗin cewa sai an sadu sai an yi masisi sai an yi dukuli to a agololi ne agola yawa yar mata yawa yar mata ita ce aka shaddanta cewa tana haramta ne in an taba uwar amma uwar mata ba wannan sharadin shine da Allah ta'ala yake cewa wa ummahatu nisaikum kaga ba wani sharadi an haramta muku uwayen matanku kaga su aka fade shi ba sharadi amma su agoloce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa lam takun dakhaltum bihin fala junaha alaykum to kaga wannan shine sharadi sannan agololinku mata yaya mata na matanku wato yayan wato matanku da kuka yi dukuli da su wa raba'ibukum allati fi hujurikum ma ya, wato agololinku da suke a gidajenku amma wannan mafomin wato wato a wurin jumhurin malamai ba a la'akari da shi ya, ya zo ne akan galibi galib, da aka ce agololinku waɗanda suke ƙarƙashin kulawarku ko a gidajenku ba dole ne sai tana a gidan ba ko da ma uwarta ba ta zo da ita ba gidan ba ta da ma alaƙa da gidan yatta ce dai tana wani waje duka rabiba ɗin ce wannan mafomin ko ba sharɗi ba ne ba a yi la'akari da shi ba a fahimtar jumhurin malamai makasudi dai kawai shi ne ‘ya'ya ne na matanku allati da haltun bihin na waɗanda kuka yi dukoli da su to su waɗannan sun haramta samun a gidajen naku suke suna ƙarƙashin kulawarku ko kuma ba ma a gidajenku suke ba to sharaɗin haramcinsu dai kawai ya zama kun taɓa uwayensu amma in ba ku yi dukoli da uwayen ba to babu laifi ku auri uwayen ma'ana ku auri ‘ya'yan ba uwayen ba in ba ku taɓa uwayen ba za ku yi auren ‘ya'yan ya kaga akasin wancan ne wancan an auri ‘ya wato ko ba a taɓa ta ba uwarta ba za ta halatta ba saboda babu sharaɗi amma ita wato ‘yar mata agola ɗin kenan ma'ana za a iya kiranta agola ko da ba kuma agola ba ce ko da babbar mata ce tana can wani waje misali to ita kuma tana haramta ne da sharaɗin misali an taɓa uwar wa an taba war an ba taba war ba babu laifi shine magana da ake yi kenan to amma akwai waɗansu da suka tafi kan cewa hatta ita ma da aka taba uwarta misali in ba a gidan take ba suka ta'allaka da mafhumin wato cewa allati fi hujurikum yawa to suka ce in ba a gidan take ba ba karama ce ba ta zauna a gidan ba to wannan ko da ma wai an yi duhuli ba za ta haramta ba amma wannan zance ne shas ne munkar an dangantawa waɗansu daga 'yan shi'a fukaha'un shi'a da wasu da suka goce dai kamar yadda al'amiru sana'ani ya ambata a cikin udda akwai udda sharhin umdatul a shari'a umdatul ahkam wanda ibnu daqiq al-aid yayi ihkam al-ahkam to shi sana'ani mai subul salam yayi masa ta'aliki da wani sharhi mai yawa to yana kanto manganun waɗanda suka faɗi wannan amma kuma zance ne da ifi kamar da shi ma bayyana kuma malamai da yawa sun bayyana cewa in dai yatta ce kuma an taba ta to koma ina take a duniya ko karama ce ta zo gidan ko bata zo ba dai ta haramta kawai kamar yadda nassin ya bayyana na fata a bayyane yake wannan ko وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاه الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك وانا أسري مدين سو مالك يا ساموشي دقا تابعي بعد يبا ما سيوا كينا cewa abdullahi dan mas'ud da daga cikin fakihan sahabbai sai dai kuskure shi babu wanda zai kubuta daga shi a babu fatawa ko ijtihadi ko ilmi ustuftiya an tambayi ibnu mas'ud wa huwa bil kufati a lokacin yana birnin kufa can a iraki kenan lokacin ba a san za a yi bagadad ba basra da kofa dama su ne tsoffin sai mausil su ne aka fi sani da wasu garuruwa a lokacin sahabai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bagdad a zamanin banu umayya ne ko kuma abbasiyun aka kafa ƙasa garin shi ya sa kullum za ka ji ana maganar sahabba za ka ji an ce maka a bagadad saboda lokacin babu gari ya ce to abdulladan mas'ud an tambaye shi a lokacin yana kofa an nikahil ummi game da auren uwa ba da imnati bayan an saki ya iza lam takunil imnatu musat idan yar ba a taba ta ba fara kasafi zalika sai kuskure ya ba da sauƙi akan haka an auri ya amma kuma an sake ta ba taɓa ta ba za a yi auren uwarta sai ce e alhali a'a shi ne daidai imam abdulrazak ya rawaito ma cewa ya faru ne cewa wani mutum ya auri wata ya to bata tare ba sai ga uwar sai ya ga uwar yar ita ma ba aure sai ta ai shi ya fi gaunar uwar ma to shine ibn mas'ud ya ce masa zai iya sakin yar ya aure uwar ya ba da sauki kaga wannan zancen ma ya fi nuna sosai eh ina kuma an ce dai tambayar sa aka zo aka yi ko dai ka wancan din ma dai tambayar ce to shine summa inna ibn mas'udin kadimal madina sannan abdullahi dan mas'ud sai ya zo madina ya dawo madina garin ilimi fasa'al an zalika sai tambaya game da haka fa ukhbira annahu laysa kama qala wai wani cikin malamai sai ce to ka gani ko da aka ce ana dogara da amalu ahlil madina kaga wannan ma hujja ne amalu ahlil madina amma ba amal alim madina din bane kawai aka hujja kafa hujja da shi ba anan din ai nasi aka koma ko ba haka ba wanda nasin kuma da mutanen madina da waɗansu duka sun yi da tarayya a cikinsa sai dai kawai wanda bai sani ba ko ya gafala ya kuskure sannan ibn mas'ud ya dawo madina fasa al'an zalika sai tambaya game da haka fa ukhbira annahu laysa kama qala sai aka bashi labari cewa ai wannan fatawar ba kamar da ya faɗa ba ne ba fatawar da zaid ibn sabit ko zaid ibn sabit ya bayar ita ce daidai wa inna masharɗu fi raba'ibi sharadin cewa sai an yi dukuli sannan wato auren ke haramta wa'annan a yayaye ne ba uwaye ba in ya ce aka aura ma'ana to uwar ta haramta yawa da zarar an ɗaura auren uwa ce da ko da an ɗaura auren in babu shafayya a tsakaninsu to a iya barinta a sake ta ma'ana a rabu da ita a auri yar daga baya kamar da makaranta aya akan haka faraja abin mas'udin ilal kufati sai ibn mas'ud ya koma kufa falam yasil ila manzilihi saboda lokacin shi ibn mas'ud yana zama a kofa din walam yasil ila manzilihi bai koma gidansa ba ma bai karasa gida ba hatta atar rajula hatta atar rajula allazi aftahu bizalika har sai da yaje gurin mutumin da ya bashi fatwa akan haka fa amarahu an yufarika mar'atahu ya umarce shi cewa ya rabu da matar tasa an samu matsala an samu kuskure a wannan idan yana jin daɗin zaman zai ji haushi to amma kuma shi dai dole ne ya sauke wannan nauyin shi yasa ma bai wata wata ba ko gida bai karasa ba sai da ya je ya yi bayani to yi mutum ya fatuwa irin wannan kuma ta bayyana cewa kuskure ne fatuwar to dole ne ya nemi wanda ya yi wa fatuwar in ya san inda yake ko inda zai same shi dole ne ya bi shi ya bayyana masa gaskiyar al'amarin to in yayi haka sai Allah ya fi masa kuskuren duk girmansa yawa tunda ai kuskure ne yawa kama da ta bayyana yanzu cewa ba daidai bane to in ya ci gaba da barinsa a haka bai neme shi ya bayyana masa ba to kaga yanzu kamar ya bashi fatuwar ne da gangan ya bar shi ya dore akan barna da ganganto daga sannan zunubin zai shiga kuma eh shi yasa fatuwa take da wahala take da mushkila musamman irin wannan din wani lokaci sai a ga mutum ya ce to wannan dai Allah ya fi abin da ya wuce shi kenan eh afallahu amma salafa a'a wannan baya ciki in dai har za a samu mutumin da aka yi wa fatuwar a faɗa masa gaskiyar to dole ne a neme shi a faɗa masa an ba haka ba kuma zai zama na baya kuskure ne amma daga yanzu kuma zuwa gaba tunda mutum ya kyale alhali akwai wasila hanyar da zai bayyana kuskuren don a gyara to dole ne ya yi bayani kuma ya yi bayanin shi kenan shi ya sauke nasa nauyin in ma wanda aka faɗa masan bai gyara ba dai to shi kenan yanzu shi ke da matsala ko ba haka ba to haka wannan kuma ko da misali irin da'awa da ake yin ta bisa kuskure ba daidai ba waɗansu abubuwan an yi wa'azuzzuka an faɗa wa mutane ababe ba daidai ba an ɓaɓɓata abubuwa bisa wahani ko rashin sani ko wani abu na san rai abubuwa da ya garwaita ne wani abin rashin sani wani abin kuskure wani abin kuma ganganci ma wani abin shaidan ya yi amfani da zuciya mutum ya tunkuɗa shi zuwa ga tunzura waɗansu duk abubuwa ta yin mutum ya gano duka waɗannan abubuwan abubuwa ne na shaidan to sai bayani bayani a cewa mutane abinda aka faɗa mutane a baya kuskure ne ba daidai ba ne saboda haka a gyara to daga nan kuma an sauke igiya ya rage wa wanda bayani ya zo masa ya gyara ma kansa ya kubuta ko kuma ya ci gaba da tafiya ala gairi basiratin to sai zama abin kamawa da laifi to Allah datar da mu qala malikun imamu malik ya faɗa fi rajuli takunu tatahul mar'atu game da mutumin da mace take zama ƙarƙashinsa mana yana aure da ita sun mayankihu ummaha sannan haka ne sun mayankihu ummaha sannan ya auri uwarta la'alla ya faru bisa kuskure fa buha kuma har ma ya taba uwar cito innaha taharumu alaihim ra'atuhu wa yafariquhuma jami'an to lallai matar ta sama ta haramta a kansa nan take yawa kamar da uwar dama haramtacciya ce rashin sani ne ya aukar da haka in kuma da gangan ne ma ya haka to wannan ya fi muni domin waɗansu ma suna ganin idan da gangan ya yi haka ɗin saboda kawai ya bijire wa shari'ar to wannan kafirce ne domin ya halatta haramun yawa in babu wani abu da ya bayyana cewa ya yi tsiwa ne ga shari'ar shi ya sa yi shi dai ya yi ne ko da nau'in jahilci ko wani to ya dai zama mai babban zunubi mai babban laifi fiye da wanda ya auri wato wata da ba ita ba ko da bata halatta din ba ko kuma wanda ya yi mujarradin zina domin wannan ya yi kama da halat istihlalin abin da ya haramta to ala kulli halin ko da bisa kuskure ko shibha aka samu wannan to duka sun haramta uwar da yar dama uwar haramtacciya ce ai kamar da aka bayyana daga zarar daurawa yar aure to kaga uwar ta haramta wa ummahatu nisaikum to kuma yanzu tunda ya taba uwar to kaga wato gaba ɗaya ya bata abin kenan dole ya rabu da su wa ya harumani alaihi abadan kuma da matar da uwar tata duka sun haramta za su haramta a kansa har abada ba da za a yi su taba zama halal kuma nan gaba idza kana kad asaba al umma in dai har ya riga ya taba uwar fa lam yusibil umma amma in bai taba uwar ba an daura auren ne sai aka gane kuskuren da aka yi tunda irin wannan ba ya faruwa za a iya misali a zamanin da yaƙi-yaƙi da ɗauke mutane a ɗauke uwar a tafi da ita wani waje yatta tana ‘yar ƙarama ba ta san komai ba ba ta san inda uwarta take ba ba ma wanda ya sani wata rana magamami ko kitibis ya aukar da irin faruwar irin wannan sai a ɗaura auren a shi ma matarsa ta gida ‘yar wannan ɗin ce kawai sai bayani ya bullo to duk da cewa ba a sani ba amma yanzu tun da an sani dole ne wato a warware wato dole in har an yi dukule to duka sai a rabu da su in kuma ɗaurin auren ne kawai aka yi da uwar to ita shi kenan dama bai ɗauru ba sai a barta yawa an rabu da ita sai a ci gaba da zama da yar shi yasa ce fa lam yusibil umma lam tahrum alaihim ra'atu in bai taba uwar ba to matarsa ba ta haramta ba a fara al'umma ma dai dole ne ya rabu da uwar waƙala malikun man malik ya ce har ila yau dai firrajuni ya ta zawajul mar'ata mutum ne ya auri mata sun manki ummaha sannan ya auri uwarta fa yusibuha kuma ya taɓa uwar magana dai ta ɗazin ya maimaita ku yauwa yakan yi haka da yawa nana ta batu guda ɗaya don ƙara tabbatar da ma'anar ko kuma don ƙara wani bayani daga ƙarshe innahu la tahillu lahu ummuha abadan cewa uwarta ba za ta halatta gare shi ba har abada to ai dama daga ɗauran auren haramtacciya ce wala ta hillu li abihi kaga karin da yake ko yawa wancan kam an fahimci matsalar daga fakarar da suke sama yawa to wala ta hillu li abihi kuma ba za ta halatta ba ga mahaifinsa ita uwar da ya aura din uwar matar tasa yawa matarsa kam dama misali ai ta haramta ga mahaifinsa ko to ba matar ake nufi ba uwar matar wa ba za ta halatta ba ga babansa don yanzu ta zama misali matar kamar matar ɗa ne ga babansa ko ba haka ba yawa duk da ba ta hanya halattacciya aka yi auren ba amma duk da sunansa aure yawa to shi yasa walali ibni kuma ba za ta halatta ga ɗansa ba domin yin kuma matar ubansa ce tamkar matar ubansa ce wala ta hillu lahu ibnatuha kuma ‘yarta ko da wata ‘yar ce ba za ta halatta gare shi ba da inda iya don uwar matarsa ce yar wannan cakwaɗin bai auku ba misali inda ‘yar za ta mutu ai zai auren wata ‘yar ta ko da watan da mutum yana iya auren ‘yar mata in sa rabu ko in ta mutu ya sake aurar ƙanwata ko ‘yarta amma wannan tun da wannan ƙazantar ta auku to ‘yarta ba za ta halatta ba gare shi domin zai zama ya auri yar matarsa kenan yawa shi yasa matar ta sama za su rabu ba zai yi ba ya taba uwarta sannan su gaba zama da ita ba zai yi ba ya auri wata kanwata cikin ƴaƴayen matan ko yatta su yi aure ba wannan duka ba zai yi ba wata harumu alaihim ra'atu har ila yau dai matar ta ta haramta akan su duk da cewa kaji wannan a baya wannan sai jahiliya sai zama irin na wato maguzawa ko kuma arna waɗanda san komai ba haka yake ta cakuɗa abubuwan to shi yasa sun musulunta da yawa sai ka ga dole waɗansu aurarrakin sai an rabu dole saboda an yi aure wanda asali ba yadda zai iya zama halal a musulunci kala malikun imamu malik ya ce fa'amma zina to amma zina Allah kiyashe fa innahu la yuharrimu shay'an min zalika gudanuwar ko aukuwar musibar zina a tsakani to wannan baya haramta wani abu daga wancaninka yana la tabaraka wa ta'ala qala domin Allah mai girma da ɗaukaka wato ya ce cewa yi wa ummahatu nisa'ikum kuma an haramta muku uwayen matanku uwayen matanku yawa to kaga mazinaciya ko karuwa kilaki da duk ma abin da aka kira ta da ba mata ta aure ba ai kaga ba mata ce ba yawa wata banza ce haka yawa to saboda haka ba za a kira uwarta da uwar mata ba yawa mutum ya yi wannan lalatar da ita sun lalace shi da ita to wannan ba zai haifar da haramci tsakanin shi da uwarta ba don ba mata ce ba Allah ta'ala ya yi magana ne akan mata na aure fa inna ma harrama ma kana tazwija wa abin sani Allah ya haramta abin da ya faru na aurarwa abin da ya zama aurarwa ne aure ne ma'ana abin da ya zama aure ne kuma wannan auren ko da dai ba sahihi bane a asali amma an dai yi shi misali da sunan aure akwai shubhar auren yawa ko kuma an yi shi bisa kuskure yawa ko rashin sani aka yi auren ba wai kai tsaye an tafi bane zuwa zina yawa in ya zama aure ko da ba auren da za a karrara shi ba mana ba za a kyale ya tabbata ba ko da ba tabbatacce bane sahihi amma dai haduwar taso da sunan aure suka haɗu to wannan za ta haifar da haramci amma zina yawa surahatan yawa wannan baya haifar da wato haramci ba ta haifar da haramci ya ce fakullu wa ina ma'arra ma kan ta zuwa walam ya zukurta harimar zina Allah ya ambata aure ne ya haramta ne abin da ya zama aure walam ya zukurta harimar zina amma bai ambata haramtawa ta zina ba bai ce in wani ya yi zina da wata ba to yarta ko uwarta sun haramta a kansa ba irin na aure wa kullu tazwijin kana ala wajhil halali duk wata aurarwa mana duk wani ɗaurin aure da ya zamanto an yi shi akan fuskar halal ake nufi wanda ya auren mutu'a shi a tasa aƙidar ko nasa ra'ayi wato aure ne ya yi ba wai zina ya yi ba amma dai bisa haƙiƙa bai halatta ba to tunda an kira shi da sunan aure wannan shubhar da ba ta da inganci ko ƙarfi za ta hana a yi haddi to am saboda haka za ta haifar da ta isa ta haifar da haramci a tsakani to haka nan ire-iren waɗannan aurarrakin da ba za a karara su ba a shar'ance amma dai an kira su da sunan aure yawwa an yi da'awar ko an nuna cewa halacci ake nema ko ake nufi to irin wannan in ya gudana to zai haifar da haramci a tsakanin wanda ya aure da wacce aka aura da iyayensu da 'ya'yansu kamar dai yadda aure sahihi yake janyowa amma banda zina surahatan zina sarahatan wannan baya haifar da haramtawa fa kullu tazwijin kana ala wajhi halal yusibu sahibihi imra'atahu duk wani aure da aka yi shi a ta fiskar halali ko da akwai kuskure ciki da rashin inganci amma dai sunan aure ne halacci ake nufi wanda mai wannan auren kuma ya kusanci matar tasa da shi fahuwa bi manzilati tazwijil halal to yana a matsayin aure halattacce ingantacce mana duk wani aure wanda yake bai inganta ba ko kuma ya zama akwai shubha a cikinsa ko wanda kuskure ya auku aka samu saduwar to wannan fahuwa bi manzilati tazwijil halal to yana da matsayi na aure halattacce wanda za a dawamar da shi wajen wanzar da haramtawa in ya taɓa war misali to ba zai auri yar ba yawwa in ma ɗaurawa kurin aka yi misali to ba zai in ya ce ba zai auri uwar ba da daidai sauran abubuwa mahaifinsa ba zai auri matar ba misali ɗansa ba zai aure ta ba haka dai haramci irin na aure sahihi maliki ya ce fa hazin da zai sami wannan bayani shine abin da naji daga malamai na a Madina wallazi alaihi amrun nasi indana kuma shine fatuwar da al'amarin malamai yake faɗa kamar da ibn abi zaid yake cewa wala ya harumu bizina halalu bayan ya bayyana duka waɗannan ya kawo wannan aya ko ayoyi ma dai sotun nisa na mataye da aka haramta ya kawo ma waɗansu hadisai duka kamar da muka karanta ba a hada mace da halata ko ummata misali duk bayan wannan to bayan da ya karkare wani ce wala ya haram bizina halalu amma dai a ubansa ce tamkar matar ubansa ce wala ta hillu lahu ibnatuha kuma yarta ko da wata yar ce ba za ta halatta gare shi ba da inda iya don uwar matarsa ce yar wannan cakwadin bai auku ba misali inda yar za ta mutu ai zai auren wata yar ta ko da watan da mutum yana iya auren yar mata in san rabu ko in ta mutu ya sake aurar kanwata ko yarta to amma wannan tunda wannan kazantar ta auku to yarta ba za ta halatta ba gare shi domin zai zama ya auri yar matarsa kenan yawa shi yasa matar ta sama za su rabu ba zai yi ba ya taba uwarta sannan su gaba zama da ita ba zai yi ba ya auri wata kanwata cikin ƴaƴayen matan ko yatta su yi aure ba wannan duka ba zai yi ba wata harumu alaihim ra'atu har ila yau dai matar ta ta haramta a kansu duk da cewa ka ji wannan a baya wannan sai jahiliya sai zama irin na wato maguzawa ko kuma arna waɗanda san komai ba haka yake ta ta kuɗa abubuwan to shi yasa sun musulunta da yawa sai ka ga dole waɗansu aurarrakin sai an rabu dole saboda an yi aure wanda asali ba yadda zai iya zama halal a musulunci kala malikun imamu malik ya ce fa amma zina to amma zina allah kiyashin فإنه لا يحرم شيئا من ذلك gudanuwar ko aukuwar musibar zina a tsakani ta wani baya haramta wani abu daga wancaninka yana la tabaraka wa ta'ala ƙala domin Allah mai girma da ɗaukaka wato ya ce cewa yi wa ummahatu nisa'ikum kuma an haramta muku uwayen matanku uwayen matanku yawa to kaga mazinaciya ko karuwa kilaki da duk ma abin da aka kira ta da ba mata ta aure ba ai kaga ba mata ce ba yawa wata banza ce haka yawa to saboda haka ba za a kira uwarta da uwar mata ba yawa mutum ya yi wannan lalatar da ita sun lalace shi da ita to wannan ba zai haifar da haramci tsakanin shi da uwarta ba idan ba mata ce ba Allah ta'ala ya yi magana ne akan mata na aure fa inna ma harrama ma kana tazwijan yawa abin sani Allah ya haramta abin da ya faru na aurarwa abin da ya zama aurarwa ne aure ne ma'ana abin da ya zama aure ne kuma wannan auren ko da dai ba sahihi bane a asali amma an dai yi shi misali da sunan aure akwai shubhar auren yawa ko kuma an yi shi bisa kuskure yawa ko rashin sani aka yi auren ba wai kai tsaye an tafi bane zuwa zina yawa in ya zama aure ko da ba auren da za a karrara shi ba mana ba za a kyale ya tabbata ba ko da ba tabbatacce bane sahihi amma dai haɗuwar tasu da sunan aure suka haɗu to wannan za ta haifar da haramci amma zina yawa surahatan yawa wannan baya haifar da wato haramci ba ta haifar da haramci ya ce fakullu fa ina maharra ma kan ta zuwa walam ya zukurta harimar zina Allah ya ambata aure ne ya haramta ne abin da ya zama aure walam yazkur harima zina amma bai ambata haramtawa ta zina ba bai ce in wani yayi zina da wata ba eh to yarta ko uwarta sun haramta a kansa ba irin na aure wa kullu tazwijin kana ala wajhil halali duk wata aurarwa mana duk wani ɗaurin aure da ya zamanto an yi shi akan fuskar halal ake nufi wanda ya auren mut'a shi a tasa aƙidar ko nasa ra'ayi wato aure ne yayi ba wai zina yayi ba amma dai bisa hakika bai halatta ba to tunda an kira shi da sunan aure wannan shubhar da ba ta da inganci ko ƙarfi za ta hana a yi haddi to am saboda haka za ta haifar da ta isa ta haifar da haramci a tsakani to haka nan ire-iren waɗannan aurarrakin da ba za a karara su ba a shar'ance amma dai an kira su da sunan aure yawwa an yi da'awar ko an nuna cewa halacci ake nema ko ake nufi to irin wannan in ya gudana to zai haifar da haramci a tsakanin wanda ya aure da wacce aka aura da iyayensu da 'ya'yansu kamar dai yadda aure sahihi yake janyowa amma banda zina surahatan zina sarahatan wannan baya haifar da haramtawa fa kullu tazwijin kana ala wajhi halal yusibu sahibihi imra'atahu duk wani aure da aka yi shi a ta fuskar halali ko da akwai kuskure ciki da rashin inganci amma dai sunan aure ne halacci ake nufi wanda mai shi mai wannan auren kuma ya kusanci matar tasa da shi fa huwa bi manzilati tazwijil halal to yana a matsayin aure halatacce ingantacce ma'ana duk wani aure wanda yake bai inganta ba ko kuma ya zama akwai shubha a cikinsa ko wanda kuskure ya auku aka samu saduwar to wannan fahu bi manzilati tazwijil halal to yana da matsayi na aure halattacce wanda za a dawamar da shi wajen wanzar da haramtawa in ya taba uwar misali to ba zai aure yar ba yawwa in ma daurawa kurin aka yi misali to ba zai in yace ba zai aure uwar ba da dai sauran abubuwa mahaifinsa ba zai aure matar ba misali ɗansa ba zai aure ta ba haka dai haramci irin na aure sahihi malik ya ce fa hazin da zai wannan bayani shine abin da na ji daga malamai na a madina wallazi alaihi amrun nasu indana kuma shine fatuwar da al'amarin malamai yake tafiya a kai indana a gurinmu a madina kenan to shine abinda fuqaha suke faɗa kamar da ibnu abi zaid yake cewa wala ya harumu bizina halalu bayan ya bayyana duka waɗannan ya kawo wannan aya ko ayoyi ma dai sautin nisa na mataye da aka haramta ya kawo ma waɗansu hadisai duka kamar da muka karanta ba a haɗa mace da halata ko ummata misali duk bayan wannan to bayan da ya karkare wannan ce wala ya harama bizina halalu amma dai abin da yake halattacce ne ba zai haramta ba saboda zina wanda ya zina da uwa zai iya aurar ya daga baya wanda ya zina da ya zai iya aurar uwa daga baya don wancan wata kazanta ce daban ba ta cikin hanya wannan shi ne Allah kiyaye mu daga alfasha sai matsala ta goma ya ce nikahun rajuli umman ra'atin kada a saba ha alawar hima ya karar shi ma dai wannan babin yana da alaka da batutuwan da suka shige auren mutum namiji a wuri uwar mata wace a matar ya taɓa ta ko ya sadu da ita ta fuskar da ba a so ta fuskar da ba a so a nan karhanci ba karhanci na in ka bashi da lada ba in kuma ka aikata ba zunubi ba abinda ba a san sa ne saboda haramcinsa saboda muninsa ibarorin magabata wani lokaci da suka ce a karahu kaza ko yukurahu kaza ko kuriha kaza to layan daliku ala masdalaha alaihi mutaakhirun min alil usuli wal fiqh baya ba ya fassara shi irin fassarar da ake yi a ce makaruhi shine abinda bai kai hani ba bai haramta ba amma ka bashi shi yafi wani lokaci da yawa in suka ce a karahu kaza ko yi kurahu kaza to wannan yana nufin haramtaccen abu ya iya zama saga'ira ko ma ya zama kaba'ira kamar wannan ma'aikar aka gaze na kenan ko ko da ke yana iya kasancewa saduwa ta shubha ko kuskure to duka dai wannan ba a so in zai ce kuma kaga babban laifi kala malikun maliki ya faɗa rahimahullah fil rajul yazni bil mar'a game da namiji da ya zina lalata ji bahaushe bil mar'ati da mata mace fa yuqamu alaihi al hadd fiha kuma aka tsayar masa da haddi a kanta idan bai taba aure ba aka masa bulala ɗari sannan aka kai shi wani wuri aka kulle shi shekara guda to kaga in ya fita innahu yankihu ibnataha to zai iya auren yarta wa yankihuha ibnuhu dan sama kuma zai iya aurar wannan matar in sha zalika in sha in yaso mana tunda dai wannan zinar wannan lalatar ba ta haifar da haramci to babu abin da za a hana daga cikin irin wannan a mutanen banza ana samun irin wannan a mutanen banza musamman irin shekarun baya da aka bar abubuwa kara zube kowane gari ko garuruwan nan namu za ga akwai gidajen karuwa gidajen matan banza bai masu zaman kansu a yawan irin zance na sakarci wanda bai yi ba wai mace mai zaman kanta wai za a ɓoye a ce karuwa kawai mutum yar banza amma wai mai zaman kanta ai sabo ne ma wannan shi a dinga sassaka ya abubuwa sunaye masu laifuka masu muni sosai wasu a kira su da wani abu a sakaya shi ma daga cikin alamun alkiyama a shagiya ba da sunanta ba yanzu a larabawa akwai wanda suke kiran giya wai almasharubatun ruhiyya ababen sha na ruhi na gyaran zuciya kenan Allah ka tsare mu da irin wannan gyaran zuciya wanda mutum zai sha wai ya sarara ya yi farin ciki ba irin zuciya gyaran zuciya da muka sani ba suka faɗi wannan to za ka irin wannan yana faruwa wani babban mutum magidanci sai je nemi abin nan karuwa dan sama irinsa da ya lalace irinsa ya zuwa neme ta ba sa iya abin to wannan duka abu ne na kazanta to amma dai a shara'ance baya haifar da ainihin wato haramci don wani abu ya gudana auratayya ba za ta haramta ba wanda ya lalata da mata ba ta haramta akan mahaifinsa ba kamar yadda matar ɗansa take haramta ba ta haramta ba a kan ɗansa kamar yadda matar uba take haramta to haka nan uwarta ba ta haramta a kansa ba kamar yadda uwar mata ke haramta ko yatta haka dai wa zalika annahu asaba haraman dalilin ko shine saboda ya kusance ta ne ta haramtacciyar hanya ba ta halatacciyar hanya ba wa inna man ladzi harrama Allah ma usiba bil halali amma abinda kadai Allah ya haramta shine abinda aka same shi na saduwar ta hanyar halal au ala wajhi shubhati bin nikah ko kuma ta fiskar wani abu dai wanda yake yayi kama da aure ko da ba auren bane sahihi amma dai an kira shi da sunan aure ya an saka ya ba a bari ya zama zina da lalata anin asarari ba to shine bayanan da muka yi a baya kaga wannan tashi ne kan abin da aka faɗa a baya ko ko akwai bambanci babu Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai yawan albarka wato alkhairai da ko madaukaki ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kuma kada ku aure ku aura wato minan nisa daga mata ma nakaha aba'ukum wala tankihu minan nisa'i ma nakaha aba'ukum kada ku aura daga mataye abinda iyayenku suka aura to kaga idan lalata aka yi ba za a kira shi da nikahu ba saboda haka ba zai zama wannan ba sai dai kan ƙasar ta isa banzancin da susu cewa ta yawa musamman ma su san juna cewa wannan abun ya auku wani kuma sai ka samu ya yi lalata da uwa kuma ya yi da ya duka ba abin da ba sai ba da ai dabbobi ne saboda haka dabba tana barin wani abu ne ai sai dai abinda ba zai yiwu ba kawai Allah ka tsare mu kala malikun imam malik ya ce falau anna rajulan nakaha mar'atan fi iddatiha da a ce wani mutum zai auri wata mata amma tana cikin iddarta iddar mutuwa ne a'a iddar saki ne tana da cikin idda nikahan halalan auren da yake inda ba don matsalar iddar ba aure ne da ya halatta aure ne da akwai aure tsakaninsu ne ba abin da zai hana sai dai saboda bata gama idda ba kurin fa asaba kuma ya taba ta a hakan bata kare idda ba kaga wannan babban matsala ce daura auren ma ba a yarda balle a kusanci ta wala ta azimu ungdatan nikah hatta yablugal kitabu ajalahu kada ma ku himmatu ku yi nufin daura aure kaga nema ma an hana in ana idda har sai farillar idda ta kai ƙarshenta to to wannan ba a yi hakan ba ya aure ta aure mai kama da halal in ba da wannan ba ya taɓa ta to harumat alabnihi ta haramta akan ɗansa an yi ta zawo da haya aure ta saboda menene ai ya zama alawajin shubha ko bi fadabin nikah aure ne aka yi sai dai kawai da yake sharuɗansa ba su cika ba shi yasa ba za a bar shi ba dole a bata shi ko da an hayayyafa dole a za a bata irin wannan aure to amma da tunda aure ne ba lalata bane to zai haifar da haramci tsakanin wannan matar da aka aura da dukan waɗanda za su haramta in ya auri mata halattacciya saboda alhakarsa da su mutane ubansa ko ɗansa misali ko jikansa da sauran makamantan wannan ya ce wa zalika anna abahu nakaha dalilin ko shine saboda babansa ya aure ta ala wajhil halali ta fiska da yayi tsammanin halacci ba wai halal bane auren a yi shi cikin idda to amma dai shi halaccin yake nufi ba wai kararar zina ba la yuqamu alaihi fihi alhaddu ba za a tsaye masa da haddi ba saboda shubha ce saboda shubha da ke ciki duk inda aka samu shubha ko a harkar zina ne ko a menene ma ba a tsaye da haddi sai in wato laifi ya tabbata babu wani uzuri komai rauninsa sannan ake aiwatar da haddi saboda ka duk wani aure da aka yi shi wanda saboda an saya da sunan wannan aure ba za a yi haddi ba sai dai a ɓata auren to wannan zai haddasa haramci amma duk wata saduwa da in an kama mai ita bisa shaida ko bisa ikirarinsa za a zata da haɗi to wannan ba ta haifar da wato haramci ba wadda ita ce zina surahata ya ce wayul haƙo bihil waladu allazi yuladu fihi bi abihi kuma irin auren da saboda shubhar saboda ba zina bane ana riskar da ɗan da aka haifa a cikin irin wannan auren da mahaifinsa a ce ɗansa ne yana da gadonsa yana da kaza da kaza shi dai ɗauki nauyinsa kaza da kaza duka kaga in aure ko da ba sahihi ba ne in dai akwai shubhar da ta sa ba za a yi haddi ba kuma zai wanzar da wannan haramci na auratayya to za a riskar da ɗa wannan mafominsa shine cewa idan zina ce sarahatan da zina aka haihu ba yadda za a yi riskar da ɗan ga mahaifinsa don da ɗa ne da bai halatta ba ɗa ne da bai halatta ba kuma haka malamai suka ce wannan zai zama ɗa ne na kan titi kawai wa kama harumat alabnihi kuma kamar yadda ta haramta akan ɗansa an yi ta zawaja ina ta zawaja ha abuhu fi iddatiha wato kamar yadda ta haramta akan ɗansa ya aure ta lokacin da babansa ya aure ta fi iddata a cikin iddata wai saboda baban babansa ya aure ta da idda wa asaba kuma ya taba ta yawa to fa kazalika ya harumu alal abi ibnatuha to kamar haka ya haramta akan shi uban wato ibnatuha yarta kaga yar da ya haifa da ita yawa kaga ita zama yarsa yawa yarsa ce saboda haka haramtacciya ce gare shi izahu asaba ummaha tunda dai ya taba uwarta kuma ko da ba yar da ya haifa da cikin a wannan auren ba tunda dai ko da yar ta ce ta kafin wannan auren na shubha ko bayan auren na shubha ta zama ai kamar matarsa eh, saboda haka haramci ya wanzu ‘ya'yanta da jikokinta da uwayenta da kakanninta mata duka sun zama haramtattu saboda wannan auren da ba ƙarara shi za a yi ba dole a bata shi amma dai tunda akwai shubhar ba za a yi haddi ba za a riskar da ɗa kuma haramcin zai wanzu eh, to haka lamarin suke eh, lalle akwai fiqh mai yawa ta wannan insha Allah a darasin eh, akwai buƙatar a bibiye shi insha Allah Allah ya fahimtar da mu na ganin nan za mu tsaya insha Allah Allah ya albarkaci abin da makaranta Allah ya datar da mu